بسم الله الرحمن الرحيم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى الصنف الصنف الأول ثم أهل المقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النصوص على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة وروى حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمدها أي أصعبها وأشقها فهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلال إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والشهر في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واضطراب الاهتمام بها وعدم وعدم الاكتفار وعدم الاكثار لما لما لما هو منها وعدم الافتراث وعدم الاكتراث منها لم لما هو منها ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا ان هذا غايه فشمروا إليه وعملوا عليه وعملوا عليه وعملوا عليه وقالوا وأفضل من درجة بعيد والعبادة أو الزهد أو الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها ورأسها وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عطوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا, فرأوا, فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان ثم هؤلاء القسمان فالعارفون إذ جاء الأمر والنهي إذ جاء الأمر والنهي بالغوا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم والمنحرفون منهم يقولون المقصود هو القلب جمعيته المقصود من القلب المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلفت لم يلفت إليه لم يلتفت إليه لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بكلب فكيف بكلب كل أوقاته وهم ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض بجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل والتعلم العلم علم النافل لجمعيته والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داع الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi 30 ga watan Jumada Tsani shekara ta 1947 wanda ne 21 ga watan Disamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin tajrihin tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali al-maqrizi مالت ثم أهل المقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بال- بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء عن من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة ورووا حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمدها أي أصعبها وأشقها قال يزيد قال شكامنا ونسابا كويشكما bayan ya gama mana magana a wancan sati mun karkara maganarsa da ya yi magana akan sharaɗin karɓar ibada a gina ta akan ikhlasi kuma a gina ta akan yi wa Allah biyayya ikhlasi wannan la ilaha illallah kenan biyayya shi ce Muhammadu Rasulullah wanda bai gina duk wani aiki da yake neman ubangiji ya bashi lada ba akan waɗannan shika-shikai guda biyu to lalle ubangiji ba zai karɓa ba kuma aikinsa bai zama kyakkyawan aiki ba to a yau kuma malam sai ya ce mana kun ma ahalu maqami iyyaka na'budu sannan waɗanda suke mukami na iyyaka na'budu ta kaɗai muke bauta bangaren al'ibada din zai zai mana magana kuma lahum fi afdal al'ibadati wa anfa'iha wa ahqqiha bil ithari wat takhsis arba'atu turuq gami da maganar wace ibada ce ta falala ta fi amfani ta fi cancanta a fifita ta akan sauran ibadatuka ta samun taksisi wani wato kaso na musamman to jama'a sun kasu kashi hudu game da ibadar da tafi wahum fi zalika arba'atu aslafin kuma sun kasu zuwa ga ajira guda hudu asiful awwal aji na farko indahum a wajen su an fara ibadati wa afdaluha shaqqa ala nufus in su a wajen su mafi ibada da tafi kyau tafi amfani ta falala shine ibada da tafi aka fi shan wahala zuciya ta fi shan wahala da ita wa ashabuha kuma wato ya fi bata wahala ya ne yasa ta shiga ta fita ta gigice to wannan su a wajen su ita ce ibada da tafi wannan ya fara da kuma da banganu ne na waɗanda ba ba daidai ba zai je can karshe sai magana ya faɗin mece ce tafi falala a wajen ahlus sunna قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها saboda idan zuciya ta sha wahala to nan yafi nesanta wato shine shan wahala zuciya shine mafi nesanta zuciya daga san zuciyarta wa huwa haqiqatu ta'abbud shi kuma rashin san zuciya shine haqiqanin bauta wal ajru ala qadar al mashaqqa shi da ma lada yana zuwa ne gwargwadon yanayin da aka sha wahala a wannan maganar da suke faɗa magana ce wacce take ba ba haka take ba sun dauki wasu nusus sun bankare su bayan da ya kamata ta zama ba shi ne mana anan ma yake cewa warawa hadithan laysa lahu aslun sun ma taba rawaito wani hadisi wanda ba yi da wani asali a littafin hadisi suka ce afdalul a'mali ahmazuha mafificin ibada da ake yi shine wanda ya fi ba wa zuciyan wahala ai ashabu hawa shaqqa shine wanda zuciyar da yafi sanya zuciya ta shawu ya ta shiga halin na ni iyasu a sun wanda wannan akwai wasu hadisai da suke kawowa akan wannan babi akwai hadisin Aisha wanda yake cikin sahihain hadisin nan da Aisha ta je ta bi ayar manzo Allah za a je aikin haji haji haji haji na ban kwana to sai haila ya zo mata da haila ya zo mata sai ta fara kuka da sauransu to daga baya sai take wato cizon yatsan cewa ta yi asarar lada mai yawa da sai mazana ya ce mata walakin na ala kadari nafaka take au nasaba take wato ladan ki zai zama gwargwadon yadda kika sha wahala saboda haka ya zama wannan suna hujja da shi wajen cewa kaga anan mazana ya tabbatar da Aisha akan wannan sannan kuma suna iya kafa hujja da hadisi na da ke cikin hadisi na Ubay bin Ka'ab cikin sahih Muslim Ubay bin Ka'ab ya ga wani mutumi yana yawan zuwa masallaci daga nesa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ina ba kai mara naka ce wani abu wani abin hawa da zai rage maka wannan tattaki din sai ya ce a shi yana son kuridu an tuktaba liman sha'id al-masjid ni ina son a rika rubuta min tattaki na zuwa ga masallaci manzo Allah sai kuma tabbatar shi akan haka suka ce da kaga wannan ai shan wahala ya bibita ya bibita shan wahala ne akan san zuciyarsa saboda haka sai ya zama ladi da yake samu ya dana sauran ladi da ke na haka yanzu ibadar ta fara nasu a wajen waɗannan mutane ita ce ita ce ibadar da da mutum zai zo ya sha wahala to a jaran da malamai ke musu a wannan waje shine ai waɗannan hadisai da suka kawo mu fara magana kan hadisai ingantattu tukuna kafin wannan hadisi na karshe da suka kawo mana wanda shi bai inganta ba cewa afdalu a'mali ahmasuha in an lura da Aisha Aisha ba ita ta ta nemi wannan duk wannan shan wahalan ba ba ita ta nema ba ta fara wato ta dauko ake tiryan tiryan ne haila ya zo mata da haila ya zo mata daga ba tana son taraba abin da ya kuce mata manzala ya bata wani musaya da za ta yi sai sa Abdurrahman dan uwanta ya dauke ta ya kai ta can a Tan'im sannan kuma manzala ya gaya mata cewa a wannan yadda kika kika ta aiki tukuru to ubangiji bai tunta miki aiki ki ba shi ma yanzu wannan bawa Allah ba wai ya koma ne takanas ya koma ya ce shi aiki su kenan zai je yana ta neman wahalar ne ina wato zai ta yawo in ya ga nan babu wahala ya bar nan je ya ƙara neman wahala ba haka yi ba a a wahalar ce ta same shi ya samu tsin cika shi a yanayin wahala din kuma ubangiji ya ci gaba da rubuta mashi lada a haka saboda haka wannan abin da suke fasarawa aka ba daidai ne ba malamai suka ce duk wani almashaqqa ghayr maqsuda wani wahala da ka sha wanda ba kai ne kake takanas kake son ka samu kanka wannan wahalar ba to wannan shine ita ce wahalar da ubangiji zai baka lada akan ta amma wahalar da ka koma kai kake wuce gona da iri kake neman wannan wahalar kake yawo fararo fararo wajen neman ta to wannan babu wani falala a kai balle ma wani lada saboda yanzu kai da kake takura ba kansa kamar mutum ya ce shi ba zai hana kansa jiji daɗi zai hana kansa ya shiga ya sa rigar sanyi ana cikin sanyi misali zai hana kansa ya ci abinci ko ya sha magani to kaga yanzu wannan wannan wata wahala ce da shi yake neman kansa sabanin yanzu misali wani wanda yake ana wani aiki alkhairi kuma yana bukatar sai ya je aka ce masa daga nan kuma daga dan dore zai dauka ya tafi har har kafuka aka ce masa ya hawa hawa shi ba zai hawa ba yana fatan ubangiji ya wuta mashi lafiya ta tatin sa to kaga wannan wannan ai ba wai shine ne ba ba abin da ya kama sai ya ji wannan wajen shi kuma sai ya zaɓi ya sha wahala din haka to wannan shine wato abin da malamai ke cewa al'adru ala qadar mashaqqa amma mutum ya koma yana nema ya zama ya mai da wannan addini addini su kenan neman wahala yanda wasu ke yi to wannan shine malamai ke cewa ba da wata falala kuma babu wani lada akan haka bal ma yana daga cikin wato ƙarin ba kai wahala ta kan nufin za'id ƙara ma kai wahala ne wanda ubangiji ba ta bada lada akan wannan ba sai ba a samu zanni hadisi da suke kawowa cewa afdal a'mali ahmaduha shine ma da ce laysa lahu aslun ma da wani asali ya nufin ma da wani asali a littattafan hadisi gabanin sa akwai malamin sa al-mizzi al-mizzi da ya kawo hadisi sai ke cewa هو من غرائب الاحاديث لم يروى في شيء من الكتب الستة yace ya daga ya daga cikin hadisi wanda suke baudaddu da ba san su ba ma ba inda aka rawaito wannan hadisi a cikin kutubu sita baki daya a saboda haka dai hadisin bai tabbata ba wasu daga cikin malamai sun bibici hadisi suka ce ana dangata wa Abdullahi dan Abbas ne to kuma shi kansa zuwa ga Abdullahi dan Abbas ma bai tabbata ba hadisi ne wanda yake ba daidai ba akwai al-inqita ibn jurayj bai sanar abdullahi da abbas ba haka riwayarsa riwaya ce da'ifiya kuma ko da ma muka ce ta inganta abdullahi da abbas ya faɗi wannan magana cewa afdal a'mali ahmaduha to sai dai mu dauke shi akan abinda wannan hadisi na su Aisha da wancan hadisi na wancan bawan Allah Abu Ubay bin Ka'ab yake nufi na cewa yana nufin al-mashaqqa ghayr maqsuda ce wato wahala wacce ba mutum yaje yana kallifi wajen nema ba a ta doro ne sai kuma sha wahala sai wani ya ba shi lada a gargadan wahalarsa wannan shine abin da za mu fasara hadisi Abdullahi ibn Abbas amma ba a ce wai mutum ya koma in ya je in ya je wannan anguwa ya gaba wahala a wajen anguwa da yan gayu ce zai ba anguwa zai je wata anguwa to kaga wannan shi ke neman wahalar da kansa to wannan ko babu falala a cikin tabaki da jiba da bala ya ce wa haula hum arbabul mujahadat waɗannan mutane su ne waɗanda zaka same su masu kokari wal jawra ala nafus da kuma su kokari suna zaluntar kawunan su suna hana kansu duk wani harkokin jin daɗi za ga shi yanzu ba zai sa kaya mai kyau ba za ga shi ba zai yi wanki ba za ka ga ba zai ci abinci da gishiri ba za ka ga dai inda kuma gan shi dai za ku ce to gashi na sufi kusan Allah da an ga irin wannan mutum za ka ga wato za ka ga ana ana kokarin dangata musu wannan abin da yake wai sanin Allah ne alhali ba sanin Allah bane illa face jahilcin shi da sanin da ubangiji ya sanya yake wannan abubuwa ne qalu suka ce inama tastaqimu an-nufusu bidhalika yace kawai za a samu rai ta miƙe ne shine a horar da ita a mata wato ladabi in qawraha al-kaslu saboda ɗabi'ar rai shine kasala wal mahana da kokarin zaben abin da yake wulakanci ne a ciki maimakon ta zaɓa abin da zai zama ɗaukaka wajen wajen ta wajen ubangiji amma ta kullum rai tana neman abin da zai zama wulakanci ne tsakaninta da ubangiji a wata a wa'azin suka ce muhawara sakaci wal ikhlal ila raha kuma rai koyaushe ita abin da take so shine wato tadawwama ta tabbata zuwa ga jin daɗi wala tastaqimu ila bi rukubil ahwa zaka idan kana son ka yara ranka to ranka ba ta miƙe maka ba sai ka hau abubuwa masu banwa masu wahala wal alu wa tahammul mashaq kuma wato ka ran ka saba mata da daukan gammai masu nauyi da haka wannan ne kawai zai sa wato ranka ta zama ta saba ta kuma ƙara samun wani amfani tsakaninta da ubangiji wannan duka game da muka faɗa wannan duka baya cikin abin da ke ahlus sunna suka tabbatar maza Allah an za ku tare hadisin hadisin da da yake ba wannan mutane guda uku amsa yace ya ya naji mutane suna cewa za su kaza su kaza su kaza to ni ina ci ina yin azumi ina bacci ina yin ina yin qiyamul layl kuma ina auren mata wanda ya kaurace mu sunna ta baya tare da ni wato kaga wannan wato abin da ke nuna maka maza Allah wahalan da ya sha gami da da'awa ba shine yake nema ba idan ya same ta ne sai ya haƙuri to wannan kuma shine abin yabo amma ba ka koma kai masiban da kake nema ba masiban da kake nema ka je ka sa kanka gaji ka samu wani ciwo da kanka da kanka ko kuma ka koma dungurungun wato duk an da za ka wanda ya haramta ma kansa wani rayuwa abin da turawa ke kira mysticism din nan duk wanda baya cikin addinin musulunci wani abu ya baki aka kawo addinin musulunci wani mazala ba haka yake mazala wai kan ci nama in bai samu nama bai ci abin da yake ya samu mazala yakan sa kaya mai kyau in bai samu kaya wanda yake sababbi mai sa wanda suke tsofaffi ma ya yi haƙuri a rayuwar da ya tsinci kansa mazala in ya samu waje mai taushi ya zauna in bai samu bai ya haƙuri da abin da wanda ba ya yi taushi amma ba zuwa yake yana neman abin da kansa ba yana ƙoƙarin jawo kanshi wasu na bala'o'i shi yasa kaza ka ji ubangiji an bai gaya mana cewa bai gaya mana cewa ai ba masu haƙuri da masu neman wahala da kansu ba cewa ya wanda Allah zai za a samu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato sai abin ya same su ne sai su haƙuri amma ba kai ku je ka fada ta arazo da ka ba wannan baya cikin abin da yake malamai suka ce ya kamata mai hankali yayi to wannan su sa dan sauki al'amari ga sifu asifu tsari su kuma aji na biyu قالوا سكت أفضل العبادات عبادة تفضل لا سوء ولا سوء أنفعها تفع أنفالي التجرد شين كوا سرعت لك بر الدنيا بقى كده كوا أبر الدنيا دي جماعة سلام أن الدنيا sai neman siyasa sai neman kuɗi sai kaza sai zama cin abinci da haka mu yanzu ba ruwanmu da duniya mu saki ta saki yoku in ji su wa zubu da fi duniya suka yi baya baya da duniya suka yi gudun duniya baki ɗaya wa taqallul min hazatil imkani suka karanta wato moran duniya ƙololuwan abin da za su iya yi wata raha ilai imami biha kuma suka yi wurgi da duk wani abin da zai bayu su damu da duniya da wa adam liftirasi ne ma huwa minha kuma suka ki damuwa da dukkan abin da a duniya ake samu a jiraɗi ba ruwansa neman kuɗi ba ruwansa da kaza to kaga wannan aka bi ta nasu ta nasu da ana za a ba dini aiki ta yaya ne ne za a je a ce za a tunkari arna a ce za a yaƙe su a yi jihadi ana jihadi babu hujja ne babu jihadi babu babu wato tanaji wa aidu lahum musabatu min quwwa in ji Allah ta'ala ku musu tanaji to da wani tanaji zaka je ka ce ba da labar duniya ka je ka koma kawai sai dai ka kulle kanka a cikin wani wani kogo ko wani waje kai daya ka kulle kanka sai ba wani lokaci ma har haske ma kana rigima da haske wai dami haske zai shigo maka kai zaka kulle ko ina kai duhu kake bukata to kaga yanzu wannan ai ba za a zauna lafiya da irin waɗannan mutanen ba ba yadda za a yi kuma ku ce wannan abin da kuke yi shine abin da masana suka faɗa na'am akwai gaban da za a iya kaiwa a duniya ba zana ya faɗi wannan maganar cewa in an kai wata gaba an lura cewa jama'a ba sa kallon shirya baki da to mutum zai iya zuwa ya kunna kansa a hadisin abu ta'ala wata kushani yake cewa ita ce fasaran faɗin Allah ta'ala alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza ihtaraytum sai manzo Allah ya ce itamiru bi ma'rufin wa tanahu an munkarin حتى إذا رأيتم شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه yace ku ta kuma yana kyakkyawa ku ta hanyar daga mummuna sai kun da ba sun karkata gabaki ɗaya sun bar lamarin addini wazin baya amfani to ka koma kai nafsi nafsi kawai ka kula kanka ka je ka gudu to kaga wannan ba mu kai wannan gaban ba mutukar yanzu ga za mu kira wa'azi da ba su zo ka ce mu je mu shi kulla kanmu ana ba zai yi ba so kace ka kuma kuma abin ya koma ma addini da baci baki da ya zama addinin wasu makiya mun sun dirkake shi har zama ba su cewa la ilaha illallah daga baya sadaka wanda baya cin abin da yake hanya ta daidai thumma haula qismani yace to su ma waɗannan masu cewa mafificin ibada ita ce wato ya zama mutum ya bar duniya baki da ya yi wa duniya saki uku to sun kasu kashi biyu fa'awamuhum akwai amawa akwai hawas akwai wanda suke ina rujumine su akwai wanda suke wasu shugabanni ne ai ko ina da ba ka ake ai ko a bata za ka an samu ko gidan ta saka za ka akwai shugabanni akwai wanda ake bi to su ma nan akwai wanda su su mabiya ne a wanda kuma su shugabanni ne to yanzu zai fara magana akan mabiya ne wa awamu wallu anna hadha ghaya su amawa suka ran ganin cewa gurin duniya in kishan in kishan magi in shan wato in sai da tsako wannan ruwa haka dan hada da dan abincin hasa ba sa mai ba in ci wannan to kusa ga wannan yace gaya ba abin nema wannan shine wata ga abin nema fa shammaru ilayhi sai da kawai haka suka wato ta karkare akan wannan abin kawai za su yi na wannan shine zuwa da wajen su wa amilu alayhi kuma suka yi aiki tukuru wajen su samar da wannan abin wa qalu suka ce huwa afdalu min darajatil ilmi wal ibada suka ce ayi gurin duniya ka je ka kulla kanka ka dai wata halwa ka daina huta da mutane saboda mutane sama in duniya kai kuma dan duniya bane kai ba kai ba dan duniya ba kai ba dan lahira ba kaka baina baina kai kuma ka fita duniya ba sai ce wannan ya fi ya fi darajar ilimi wa falala wal ibada ya fi darajar ka je ka kai kanka rinka wasu bauta ya fi falala war da fi dunya ghayata kulli ibadatin wa ra'saha suka ga mutum ya kaurace ma duniya zama ya ma duniya saki uku to shine gayan kowace ibada kuma shine wato shugab wato kan ma abin ne ba ta ibada na ibada a wannan galibi daga ji ku kusan ana maganar sufaye da su ma ta haka al-ghazali a talmisu iblis imam ibn jawzi ya kai to maganar sa maganar sa tana ce ya ulumuddin ya kawo maganganu kusan shi ma ya daga cikin wanda ya rubuta da lamarin sufayen nan kusan a ƙarshen al'amarin sa ma ya ce shi ya kamar dai su sun fi sanin Allah al-ghazali ya ta yawo ya ta shiga wato ya ta farabar ya ta shiga mafannata iri iri har yanzu daga baya zai rubuta wani tafiya da ya sa masu fashi suna al-muqtami na balad wai abin da ya tsere ya ceto shi daga mata ya shiga falsafa ya fita ya shiga kaza ya fita ya shiga kaza ya fita ko kuma inda ya je sai zai zai taba abin da suke sai shiga cikin shi ma yayi kamar da suke yi kaga da Allah ya sa ya mutu a wurin da ya shiga uku eh to sai Allah dai ya taimake shi shine dai wace ya ga to ba wanda suka san Allah duk ya gama yawon amma bai je ya zauna malaman hadisi ba wani abu da ba ka mamaki kenan a gazali duka gama yawon ka baka je ka zauna malaman hadisi da malaman sunna saboda haka sai ya zauna da kawai masu irin wannan gudun duniya din yace sai su sun fi sanin Allah sai tsaya nan dan haka wani lokaci ya ulumi din sa zaka samu ya dan wasu abubuwa da kyawawa wani kuma ka rasa shi da fara-faransa gazali ya yi fihi ma fihi akwai kwashe-kwashe kwarai da gaske to shine nan yake faɗan magana wannan magana da shi nan malai yake faɗa yake cewa su ire-iren waɗannan sufaye za ka same su su sun fifita zuwa sacci halwa suka bar neman ilimi wanda kuma sabanin magabatansu magabatansu ba haka suke ba su alkulai fubin ibn iyab su ibrahim ibn adhama su aljunaid sai da kwa'ifa da suke kiransa wanda ga duk waɗannan suna neman ilimi za ka ji arwato ilimi daga wajensu ba wai jahilai ne ba hasali ma suna cewa ba duk wanda hanyar na tamu in baka ilimi za ka gane ta ba ba wai su suna ba cikin wai mafiya zaraka na malaman zamani ba amma dai suna da ilimin ilimi to amma su daga baya sai aka samu su kuma yan baya da amma matsalar kenan in ka dan kada ma dan yaga wani abu na kuskure to sauran zazu za su yaga baki da sai suka ce to amma dai da kanta Qur'ani kanta Qur'ani wannan dai zai bata maka lokaci ne abin da ake nema ka gaji duniya kawai a suka aka ce a dai tsaya dai akan ne shi neman a yin salolin su guda biyar wannan na farko kenan na yanzu ma su ma kaga asalin masu na cewa a daina zai zai bayani a gaba suka ce a daina kanta Qur'ani a daina zuwa ana wannan karatu wani qira'at wani wani tajwidi duk babu ruwanka da wannan me amfanin wannan a daina karatun wani hadisi aka ce kawai ka je ka kulle kanka kai ta Allah Allah Allah Allah yadda dai za ka ga mutanen namu na yi in ka ai ta madan Allah har ka je wani halin da za da za ka daina iya wato motsi da harshenka wannan kaza nake faɗa fa za ka gaji ka daina motsi da harshenka sannan har sai wannan ya bayu ka sama wato ka kai da ka kai da ta almahawu almahawu wani wani terminology ne na sufaye almahawu shine wato ya zama ka share ka sha wani lafazi a bakinka ya zama kawai ka rikide ka nike mukaki ka narke ma lamarin ubangiji baki daya kawai na kai ka riga ka zama lamarin ubangiji ne kawai naka shine almahawu suna cewa akwai asahu akwai almahawu akwai almahawu wannan duk duk istilahin su ne kuma wato yana da kyau wani lokaci da almaini biya rika ka sanin me suke nufi wasu na da sun yi bayanin waɗannan islahatin guda uku a wajajen su daban-daban amma da zan yi kokarin da yi bayani haka saboda a fahimta abin da suke nufi da asahaku da ba su ce asahaku da almahawu su ne marhala da su ne hanyar da zaka kai zuwa ga almahawu wanda kai almahawu to ka kai kuma suna da bambanci tsakanin fasarin da magabatan suke yi da kuma fasarin da yan dariku yanzu kuma suke yi wanda su yan dariku yanzu ga ɗabi'a al'amari abu al'amari yayi nisa kuma su canza abubuwa da yawa shi ashabu dama ga da ashabu shine wato da abin da zaka dan kamar shi gari haka ka nika ke shi to shine sai sai to shine a samu tajaddi wato in ka je kana kuma kana tunanin ubangiji ka ka guji duniya baki da sai ka samu wani tajalli daga ubangiji wanda daga baya zai sanya maka ma ji baka ma jin wato gabobin jikinka wannan ya dai kamar da dan jazaba zaka yi suna faɗa haka amma dai wannan shi wata kisa na farko zaka je haqdanul hawas zaka je wanda ke gefen ka kila ba za ka gane shi ba kai kanka ba zaka koma ba idan da wani zai wuce kai ina kai ka dima wuce gabar a cikin halar ubangiji gabar kuma haltu baki daya ya zama da motacce shi to wannan shi ne daraja ta ashabu daraja ta almahu kuma shine sai in ka samu alghafatu tamma wal fina'u fil haqqi al haqq sanin ubangiji ya zama ga baki ɗaya ka gama rafkana ya zama ko da ma dan za ba an taba ka wata ba za ka ji ba ba za ka ji ba ka samu wato rafkana cikakken rafkana da dimaucewa ga barin halittu baki ɗaya to idan ka kai wannan marhalar yanzu ka kai wato martaba ta ƙarshe kenan wanda kuma za ka je wajen almahaku almahaku shi kenan za a niƙaƙe ka ne ka riga ka ƙare ka cikin ayoyin ubangiji a wajen mutakaddimin ɗinsu a wajen magabatan su cewa suke yi in ka kai wannan martabar shine ka riga ka nitse ka riga ka kare a cikin ayoyin ubangiji halaran ubangiji kawai kuke tunawa wannan ayoyin su suke magana su amma wajen kuma su mutu akhiru na yanzu su cewa ce idan ka je wajen almahabun nan shine wato an riga an kacance da zatin ka ne ka riga ka kare babu ba ka da ragowa ka zama kai din da kai da shi ubangijin ku riga kun garwaya da juna dole shi almahab wani shi almahab kamil cikakke to kaga wannan abin da suke faɗa kenan kaga wannan istilahat din kuma daga cikin makudin su shine laysa wala balitabi in arawa ne to sai su ce wajen asabu almahaw almahab sai su wasu yan bayanai sai almahaw shine wato ka share maka ka dukkan wasu zunubai ka tsarkake zuciyarka su ma ba tsaka sai kai tsammanin zaka je zuciya irin wannan namu da muke bukata da muke magana amma su ba irin wannan suke magana ba za ka cewa zuciya shine ka ɗima wuce ɗin nan da suke magana jazaban ta kama ka ka kai ka fita daga jazaban ma ka shiga ka karafkana ka ɗima wuce kai waye har ka zama ka garwaya wannan sune abin da suke kira su tsarkakewa saboda ka kada yi damu dan ka je ka wani ta su ka je ka duba ka ga sun ce wasu tsarki suke magana da waye duk ba haka abin ba ai ga ai littattafan su manya su suke bayanin me suke nufi saboda haka wannan shine kusan abin da suke magana cewa a bar neman ilimi a shiga wannan kalwa ne wannan wannan abin da suke samu na irin wannan wato dimaucewan ya zama ungulugu mutum baya iya ma gane kansa dama wannan jikin da aka bashi jiki ne na zunubi bai kamata ba a bashi wannan jikin ba in ba dan zunubin sa ba da ba kuma wannan rayuwa da yake a ƙasa rayuwa ce da kaskanci shi abin da yake so ya yi shine ya zama wani rauhani wani ruhi ne haske ne shi kuma daga na kuma ya yi sabawa abinsa to daga anan duniya idan ya iya kokari ya horar da kansa to zai koma ya zama dan dan sama jannati kuma ya zama dan samaniya yana ta tare ubangiji kullum ya zama da saboda haka duk yayin da ya karasa za ga duk baya cewa karasa in ya ce ka zai faru ka zai faru ubangiji zai iya ba ya mishi gaibi ubangiji zai iya ba su wani ilimuka wanda wannan ilimuka kuma ita ce dama gaya abin nema a wajen su Allah ya tabbata sadaka wannan dai shine a su abin da abawa suke fada na fara yin shi fada saboda zai za mu zo mu magana zai maganan hawasu su su masu cewa ma a daina babu ta Allah baki daya akwai Abubakar Ashubli ya rasu dari uku da dari uku da talatin da hudu wannan na samo shi a cikin mausu'a na tsarika ta wato kazanzan ko kazansan kazanzaniya ko kasanzaniya wata wata bangare ne daga cikin dariƙa ta kadiriya kadiriya ai ba wai ya karo ce ba balle wani ya tambani ba banda na ya karo ko ta sam wani asali ma yar ya iraki ai ana aka samu su na ba ba wai abin nan ba to wannan so tasu da ba su ba ji suke yi ba ba wanda ya fi su ma ba halittaccen dan kadiriya to so a cikin wannan littafi shi suka kawo wannan magana na Abubakar Ashubili suka ce wai an an zo aka tambaye shi cewa kai ba ka tare da ubangiji me yasa zaka damu ma ce ina tare da ubangiji kuma law kuntu ma'ahu fatani ai da na zan zama tare da shi ne to da ya kubuce mu ubangiji ya kubuce mu kenan tare da shi ai ka ga wato tsakanin da shi akwai bambanci kenan law kuntu ma'ahu fatani walakinni mahawun fi ma huwa sai dai ni na riga na bace a cikin sa a cikin abin da yake shi abin da yake magana shi yanzu ya riga ya kare ya wuce mar'ala ya zama ma'ahu sai dai fihi kun fahimci bambancin in ka ce ma'ahu wato tare da shi kaga akwai akai ubangiji kuma akwai wani akwai bambanci amma shi yanzu yana cewa shi yanzu ya wuce wannan gaban ma shi yanzu sai dai ya zama fihi ba ba ma'ahu ba a cikin zatin halararsa za ka zo sai mutane fasara irin wannan shi wannan lokacin da aka kashe alhallaj ɗari uku da tara to irin wannan maganganu miyagu da yake faɗa malamai suka bada kuma shi kaga Hallaj yana da irin jara'an zance kaman kaman irin su limaman gaba ga nan ne a su za su suna da wato jara'an zance ayi ayi ka ce kaje da fada wannan magana sai ce ya fada abin sa dan haka aka zo aka malamai suka ce suka tsaye mushi da hujja aka ce wannan mutum ne kai a kashe shi a saboda haka da aka zo aka yanke mushi hukuncin addini shi wannan sai zai da hawa cewa shi ai biribiri ne shi da ba shi ya hukace ba zai bari a kashe su ba in ya tabbatar da kidan daidai take to wasu sun ce ne wani wai daga shi da ma samu wannan tabuwan kada da ba kusan wannan su kai wani lokaci garin wannan kalwa din ajin suka je su hasu zauce baki da az-zahabi yana cewa a cikin siyar da alamin mabala yana cewa yana da jafafu dimag jafafu dimag shine kamar brain fog nan wato kamar hazo na na na wannan na kwakwalwa hazo na kwakwalwa da hausa shine wato ya zama ba ka iya concentrate ka abu in an gaya maka yanzu za ka yi kawai shi kai cimanka yau ka dan kama daidai gobe kuma kawai a ji ka ka shiga wani lissafin daban to shi wannan bawan Allah an ce yana da irin wannan matsalolin shi sa azza muke cewa wata wani lokaci to in dai ya dinga faɗa masa wannan magana manyan maganganu wanda suke ba daidai ba in a wannan halin ya faɗa to shi kenan za a iya mashi uzuri amma da in ya faɗa ne kuma ina shi biyu to kaga wannan ba inda za ka kai mashi uzuri Allah ya kyauta to wannan mutumin shi shine yake cewa wato wai na kuntu ba'ahu abubakar ashubuli ashubuli ya ya rasu 300 da ashubuli ya rasu 334 bayan hijira ai ya ji baba ne bane saboda ka wannan hakinin kafin zama da wani yana kawo wani abu sabo wannan abubuwan da su dan antis ke faɗa a can awai da ina ne wannan ba wani abu sabo ba ba wani abu sabo ko a samu a cikin su wani ya tsara rajo da kaya fito ya faɗa ya faɗa iya sarransa ya faɗa yace shi kaza shi kaza ne ba ko a samu wani dan koyi a cima da masu wanda da ana da an samu a baya akwai masu koyewa an san ayyukansu akwai kuma masu bayyana kuma su ma an san ayyukansu Allah ya kyauta saboda haka waɗannan mutane za ka ga sun dai damu da a dai ma bar neman ilimi ba gida su neman ilimi da wani bai da wani suna kiran ilimin su ilmul khira mu kuma ilimin mu da muke da cewa zuwa ilimi a karanta ilmul waraq shi wani abubakar shi yana cewa idan khatabuni bi ilmil waraq darastu bi ilmil darastu alaihim bi ilmi alwaraq bi ilmi alkhiraq bi ilmi alkhiraq afwan yace idan suka zo suna yawan magana da wani ilimi na na takarda takarda su kullum su cewa haddasa ne haddasa na kila wa kala ki ku ne iya ku kila wa kala kala rasulullahi kala rasulullahi ku ke na kila wa kala an ce sun ce wane ne daga wane haddasa na haddasa na don sun dame mu da irin wannan ni kuma sai in ga sai in wato in zamanin jari a kansu ta hanyar nuna musu ilmul khiraq ilimi na wato kaya da su inda ka ga dama asalin su fa yayi suna sa kaya da su ne sai suke shiga motoci ina jin dai ban zama musai su bace suke ba suna cewa a khaftum ilmakum an mayyitin wa akhadna ilmana an alhayy alladhi la yamut ku kuna zuwa kuna riki kuna dauka ilimin ku ne daga matacce mu kuma muna wato wato matacce kun ga za a zamu mukaddara mu ce mun dauka an dauka daga bukhari bukhari ya mutu a dauka daga at-tinisi at-tinisi ya rasu a dauka daga malik malik ya rasu a dauka daga nafi' nafi' ya rasu a dauka daga ibnu umar ibnu umar ya rasu a dauka daga manzo Allah manzo Allah ma kaga ba shi a duniya ya rasu ya koma ga Allah eh to kaga yanzu wannan sun shine abin da suke cewa kaga ku iyan ku ne iyalan ku tsaya amma mu muna dauka daga alhayy alladhi la yamutu ubangiji ne baya mutuwa wato kaga su yanzu sun wuce gaban su dauka daga manzo Allah sai dai su su dauka daga wajen Allah ta'ala kai to kaga wannan dole shakka babu suna ɗauka daga daga wani amma ba daga daga ubangiji ba babu da ku ce wannan ita ce shirya da Allah ta'ala ya saukar a cikin addini wanda galiba da amari kuma akan sami kuna saba wa shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare to shine ma da yake cewa wa qawasuhum su kuma wato ke manajin su manya daga cikin su shugabanni ra'au hadha maqsulan li ghairi suka ce a wai barin duniya ko zuhudul gudun duniya ba shine abin nema ba a'a shi matakala ne tsani ne zuwa ga waninsa wa annal maqsuda bihi abinda ake so a samu ta hanyar gudun duniya ukuful qalbi ala Allah ta'ala shine a samu zuciya ta takarkare ga a wajen ubangiji shi daya wal istighraq fi mahabbatihi ya zama wato wannan zuciyar ta nike ta wato ta nitse a wajen soyayyar ubangiji wal ina mata ilaihi kuma su koma wajen ubangiji din amma soyayya ba soyayya kuma irin ta ta ibada ba mu kamar da muka faɗa ubangiji soyayya da muke ba soyayya ce irin ta ta al-ishqu al-ishqu shine soyayya tsakanin mace da namiji ga su ga galibi suna yanda suke sufata abun aka yi kaga kamar wani wani abu da ba ba ta a ciki in ba haka me yana magana kuce kuna wani garwaya kuna kai dan in kuka garwaya sai ku ji daɗi me kuke nufi to ai ga wannan bara ma ce inda za a yi diddigi sosai ma dan ga galibi suna dauko wannan wannan wannan wato kalmomi zaka ga galibi tsakanin mace da miji ake samu amma mu muhabba da ke tsakanin da Allah ta'ala muhabba ce ta ibada da ya halice mu ya mana ta goma shi a rayuwar mu dan haka sai muka fahimci cewa ba mu da wanda za mu kaskanta gaba gare shi sai shi ba mu da wanda za mu so kuma sai shi dan haka wannan abin guda biyu sai ga da mana bauta masa wannan shine ba soyayya ta bauta amma ba soyayya da zaka yi kawai tsakanin kamar wata wani mata da miji ba wannan duk ba daidai ne ba sai suka ce to wai su wato gaya abin nema shine zai taji tana son Allah ta'ala kawai amma gurin duniya wannan tabarki ne tsani ne wa tawakkul alaihi kuma su dogara ga ubangiji din wal ishtighal bi mardati kuma su shagalta da neman yardan sa farahu wa farahu afdal al ibadat da haka su mafi bicin bauta a wajen su dawama zikrihi shine wato ya dimanta yana zikirin Allah bil qalbi da zuciya wal lisani da harshe to zai ta faɗa Allah Allah Allah da baki daga baya kuma shine daga zari ya faɗa in an kai an kawo sai a samu almaha ashabu in an kai an kawo samu almahu in an je an kawo kuma a samu almahu sai a samu al-ittihad a samu al-ittihad daga baya ma kuma ko yanzu iya zuwa kuma ya ga kuma sun dubbata inna Allah cewa shi da shi a ciri gana na sama duk ubangiji ne shi din ma da yake maka duk ubangiji ne shi ma Allah kai ma Allah kowa Allah kaza kaza kaza sharmisa komi haka kuma wannan wannan tarbiyyar aika wanda suka taɓa yin tarbiyyar lafi sa'ar haka ake ba ko a ƙasar nan ko a nan kano haka ake yi a ji a kukula mutane a ce su yasi wani tarbiyya din a ba su sha bakan yunwa to in shi ya daga cikin khas keɓantattu to shi dama zai fito ya daga cikin keɓantattu to dama da ba wani yawa ne abin duniyan ba daga lokacin da ya ce shi ya yi ubangiji ya mutu zai ya kansa ko ma sun garwai da ubangiji shi kenan to yanzu ya sha in kuma bai da bai da rabo wani aljani ya je ya bi shi zuzu tashi ya haukata shi kuma kaga shi kenan kuma abu ya lalace Allah kyauta mala ce kuma haula ya kasmani waɗannan su kansu ke batattun shugabannin sun kasu kashi biyu akwai fal'arifuna su wanda suke da'awa cewa su sufi kowa sanin Allah a abuwa al'arifuna masana Allah a cikin su wanda suke su su zurfi da yawa ba idan ja al'amur wan nahi idan suna cikin wannan halwan ta su suka yi suka kebe kansu a wannan kogan sai umarnin Allah ya zo ko hannun sa ya zo ba da ru'i dai sai su gaggawa su tafi zuwa wajen umarnin Allah kamar mu ce lokacin sallah yayi sai su tafi sai su yi sallah in sai lokacin zumunci yayi sai sai su sai su zumunci misali mu ce lokacin zuwa a sallar idi ya yi sai su tafi sallar idi walau farraqahum wa azhabat mi'yatan ko da wanda zai zama sanadi sila ne na ya raba su da wannan halwan da suke yi ya tafi musu da wannan tattaruwar zuciyar da suke nema su samu a wajen saboda suna cewa umarnin Allah ya fi wannan abu da suke da wannan wanda sai arafai masu hankali a cikin su kenan ba wal munharifuna amma karkatu a cikin su minhum daga cikin su kuma yaqulu suna cewa al maqsud min al qalbi jami'iyyatu abinda kawai ake nema a dama a bautan Allah shine ya samu tattaruwar zuciya kawai ka samu tattaruwar zuciya da baka ka kimauce a halarar ubangiji baka tunanin kowa sai Allah in ka samu wannan kuma fa idza jaa ma yufarriquhu an Allah idan da wani abu zai zo ko da umarni na manzon Allah ko sallah azumi zakka wanda zai raba shi daga abin da yake cewa shi yana da bai hali da ubangiji ne lam yaltafit ilayhi kaza ce lam yaltafit lam yaltafit ilayhi ba zai ba zai daga ido ya kalla wannan abun ba sai kaga wannan su ne masu ilimin batini ko za su ce ko kuna ilimin zahiri ne mu ilimin ladunni ne da mu ilimin batini ilimin wato a koye yake ubangiji ne ya haska mana toci da ne in baka shigo cikin mu ba za ka gane ba saboda haka zo a wajen su shine zaka ga wani mutum ya ce shi shi ai ba ya ai yau shekara shekara ke da baya sallah saboda me ce saboda ai sallan dama ana yin saboda a samu wannan tattaruwar zuciya ni kuma alhamdulillah na riga na samu na riga na samu ba na bukatar wannan ibada ku je ku ta ibada ku ne rafkana nu dama ana bukatar ne amma kuma wannan kuma sun dauko shi daga wajen falasifa asali falasifa su ne suke ta kokarin cewa dama wannan ibada duka na shari'a da aka kawo mana wannan dama duk wasu hanyoyi na wayo da annaba suka yi saboda dai ai kokarin wato kare da zuciyarmu saboda haka so a wajen falasifa dama su ma inda za ka iya wato samar da abinda annabawa ke faɗa objective din to kamar min kamar hanya kawai kamar tsarin kamar tsarin kawai ba sai kai ibada ba su a wajen falsafa su ma su suka dauko wannan akidan suka tafi wa yaquluna suna cewa yuqalabu bil awradi man huwa ghafilu a can madaji salikin ibn qayyim yace man kana ghafilan fa kaifa bi qalbin kullu awqatuhu yadu ai za a zo a ce da mutum je wani wuri dai ko wasu ibada ana neman mutum ya wannan wurdan ne kawai ga wanda kida ba shi rafkan ne ga gaban ubangijinsa to imuna za a zo a nema ka alhali zuciya ce mu da muke da ita dukkan lokutan ta dama wurdi ne neman ubangiji take yi kuma kuma wato da sakan daya ba sa tsaraita daga tunanin ubangiji na haka dame zaka zo ka ce ni yanzu tashi da in yi wata sallar juma'a ko in ji sallar idi ko in ji sallar azhar ko da azhar ko magariba ko in yi zumunta ko in yi aure ko in yi meye a shi babu ruwan shi amma aka kuma wani lokaci wani shaidani wani shaidani zai zo kuma ya dinga ya dinga fasikanci da shi kuma ya yarda ya yarda cewa wani shaidan da ya shi wannan tunda ruhani ne ya yarda wannan ubangiji tura masa shi amma yanzu bai da yanzu zai zauna da matarsa jiki da jiki ba za ta fata shi za ta sa ya lalace za ta sa kuma ta fata mushi wai ta tarwa zuciyarsa ta Allah ka jihirba shaidan irin wannan Allah kyau shi ga duk wannan daga baya an samu sun koma suna neman yara yara kanana lokaci za ga su ma wannan suna yi ko kuma su koma kuma abin da suke yi kudin fasikanci ne a wato karkashin kasa duk za a gawa daga baya abin da yake cikewa zuwa gare shi tunda dan adam ba zai yi ka cewa dan adam wai za ka rubuta daga bukatar da kake da Allah yi ka da ita ba in dai Allah ta'ala ya yi ka ya yi ka da dan ma suna zama da yunwa in ba na haka suna ci suna koshi an ga su su nemi mata kuwa su je su ajiye sha'awar su Allah ya kyauta malam ce tun ha'ula ya azan ismani to su ma waɗannan munharifuna wanda suke karkacewa daga daga daga wato barin suke wuce uwa da uwa da iri suke barin wato ibada duka suna cewa ya qala bil awad man huwa ghafil ana neman rabkanane ne kawai ya wurdi ya ibada fa kaifa bi qalbi ya zaka da zuciya kuma kullu awqatihi wal zuciyan da komi duk lokacin ta ita wato wurdi ne ibada take ma ubangiji ta tarar zuciya take ma ubangiji to su ma zan kasu kashi biyu minhum a cikin su ana samun man yatrukul wajibat wanda zaka ga ya bar wajibai baki dai wal fara'id da farallai ne tamiyati saboda samu wannan tarwar zuciya tunda ya riga ya ce shi da mamma kasudin ibada shine samu wannan abu tunda ya riga ya samu shi zai wani tsaya yana bata lokacin sa ba kuna wani wahal wahal da kanku shi ne kuma ne kwanta ya ta tunani zaka ga suna kiran shi meditation din nan ana cewa rabiatul adawiya ce kowace ce ita aiki ta kenan ta zauna kawai ta tunani to kaga tunani tunani ba za ku zaki zikiri ba ai zikiri ake bukata a za ki da waswasi ba zana ba waswasi yake ba Allah zikiri yake yi subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan addu'o'i ba zana yana ba yana yin su da baki yana yin su a aikace yana yin su kuma wato a kudurce duka gabobi da guda uku imani ai wato kauli ne wa amalu wa atiqat magana ce aikin zuciya ne sannan kuma aikin gabbai ne aka ba za ka lokaci za ka ta kankale kan ibada guda ɗaya ba kawai magana wato sakin zuciya wanda galibi kuma sakin zuciya ne wanda ba ka raba su da wato wato shirgirma na iri iri da wasu matsaloli wanda wani lokaci za ka ga galibi ga nagari suke yi ga nagari suke galibin al'amari ko daga ga wanda yake ya haukace ya zuzuce daga baya wanda shi ami ne bai kai da ya zama khasun ba ko kuma daga baya ya zama khasun ne zama cikakken zindiki a cikin al'umma babu ruwansa iba'i ne wato iba'i shine in ka in ya ga dama zai iya cewa har ka baka kwanciya da watan wani in ya ga dama to zai cewa in ya kwanta in ya ko kuma kawai ya ga wata ta wucewa zai cewa ai in ya gata ya gata ba lillahi ya ga tawun ubangiji ne wai wai shi ku ne ai dama da kuke ba ku da damuwa da wato zuciya kuma ta lafiya shi za ku tayi wani abu amma shi da yake ba wani abu da zai tunani shi wa shi kalla jamalullahi zai ke kallo so aka duk fasuka ce iri iri irin wannan kuma tabbas wanda ya mu'amala da irin waɗannan mutane in dai su mutum ake da gaske za ka suna baka labarin waɗannan abubuwa murana da ke faruwa a cikin gidajen sufaye Allah ya kyauta wa minhum man yaqumu biha daga cikin su akwai wanda zaka ga yana yin ibadatu yana ɗayin salolinsa wa yatruku sunana wan nawafil amma yana ba da sunoni da nafili وتعلم العلم لا غبار وجه ne mai ilimi annafi mai amfani da jami'iyati saboda wato ya same wayawa ina ganin shi ne wata tarwa zuciyarsa da yake yi ya je ya halwa wannan shine abin da wato zai ƙara kusanta shi da ubangiji amma ba wannan sunnoni da nafi filin ba wannan kaga yana da sauran al'amari akalla dai kaga yana da sauran imanin sa yana da musulunci sana da amma da yace din gurgun ya bar komi ubangiji ya bashi shekara 50 amma bai ya manta ya ma ake ma ubangiji sujada ko ruku'i aka ga wannan zai wuya ka ce wato imanin nasa ba da saura kawai ya bar wani su shi da su riga sun je sun gwara kansa kuma da ba wannan yana daga cikin abin da malamai ke kira masailu shaytan wato tarko na shaytan shaytan farko al'amari farko in yana da dama zai saka kai alkufru sarih ne kafirci kar dai saka kai in bai samu dama ba sai ya zo ya rika biyo maka da wasu hanyoyi kuma ko ya halatta maka wato ka rika ganin cewa kai kirin manzon Allah ne ko ya dinga halatta maka rika zuwa da wasu abubuwa wasu suke a boye da sunan bautan Allah in ka ga waɗannan abubuwa ai boye a boye shi dai shigo musu da dinga saka musu abubuwa iri wanda kuma da za su tsaya tunani za su ga wannan baya ya ci karo da abin da manzon ya koya musu wannan sahabban sa sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce ai manzon ya halwa za ka aure ta muka dauko wannan halwa din wai halwa da suke faɗa ba ya je garo kira ba a garo kira anan ne aka saka masa da iqra bismi rabbika alladhi khalaq to a hakikanin al'amari a wannan lokacin da wato mazala yake zuwa wannan wannan halwa da suke kiranta za ka samu a lokacin ba shi da ba shi da shari'a shari'a ta wannan addini abinda Allah ta'ala ya bashi a lokacin shine wato shari'a ta tsarkake ubangiji amma yana kuma neman shari'a da zai da zai wato tabbatar ubangiji sun bin kamala wannan shine zaka ji ubangiji ta wajen ka balla fahada ayan qur'ani ce a wata aya take cewa ma kullu tadri mal kitab wal iman ta can baka san menene littafin baka san menene imanin ba da fillah fillan sa amma a dunkule ya riga da ya san ci ya yana jin kaikayin abin da mutanen suke yi na bautar gumaka kuma ya tsana abu baya yi to kaga yayi ma ubangiji ya tsarkake shi daga sifofin nakasa ne to kuma yana buƙatar kuma ubangiji ya bashi wani ya bashi wata baiwa wanda zai tabbatar maka masa wani sifofin kamala kuma to a lokacin shi wani abin yake nema bai samu ba kuma wannan a lokacin shi halwansa ta cike da shi zuwa ga wahayi kai halwanka me take cikewa da kai zuwa gare ta zaka je ta dashi da kai zuwa ga aka maka wasu shari'o'i daga baya wanda yake ki saban shari'a manzon Allah kuma a yanzu idan ka ce wai kai zaka je kai halwa me kake nema shari'a shari'a wa kenan shari'a ba ita manzon Allah ba to ai yanzu manzon Allah Allah tsare ya riga cewa shi shi kuma annabawa ne to ashe kaga baka bukata yanzu kai wannan halwa ba kida shi yasa ma malamai ke cewa ba a samu bayan mazala da ya fito daga wani halwa bai ƙara shiga ba kuma ba a sace samu daga cin sa masa wani ya je yayin wata halwa ba na ka ko ina ku je ku samu ta a daina cewa a daina cewa maza ana an je an samu ta ne wajen wato wasu falasifa da wasu tura da wasu wato ko da turawa da wato wanda suke gabashin duniya ƴan Khurasan da sauransu da wanda da Indiya su ne masu yin wannan abubuwa amma dai ba masu addini ba Allah ya kyauta malai ce wal haqu yake cewa kaga anan ya bar ya bar sunnoni da nafi fili saboda wai ya je ya sami wato jami'a haduwar zuciyarsa da ubangiji wal haqu abin da ke gaskiya kuwa annal jam'iyya habbul qalbi yanzu da yake cewa yana son wato ya samu taruwar zuciya wannan sha'awar zuciyarsa ne fa shi ne yake sha'awar samuwar abu shi yanzu wannan sha'awar zuciya ne amma wa ijabata da'i llahi haqqur rabbi amma idan aka ce hayya ala salat ya amsa kiran ubangiji to kaga yanzu hakkin ubangiji ne in ce to kaga yanzu sai ka tsaya kai makanka hisabi zaka gabatar da hakkin Allah ne ko zaka gabatar da hakkin kanka kai kwaɗayin da kake kai a kanka cewa dai yanzu kana son ka sami ka wato gamayya zuciyanka da ubangiji da ka dimauce gabar halittu zuwa ga halar ubangiji wannan san zuciyanka ne kai da kake ka kai zuwa ga wannan mataba an an ce hayya ala sala kuma wannan ubangiji yake cewa yanzu bar abin da kake zo ka je kai sallah to yanzu ba ma me zaka gabatar kenan ce fa man athara haqqa nafsihi duk wanda kuwa ya fifita san zuciyarsa hakkin ransa ala haqqi rabbi akan hakkin ubangijinsa falaita min ibadati fi shay to kaga yanzu abin da yake ba san shi bauta ba kuma saboda bauta ba ta zama bauta sai dan ubangiji yana so ya jira abu kai yanzu kuma abin da ubangiji yake so ne ka bar abin kake cewa ba za ka bari ba kai ga hanyar da ubangiji ne ta furta ta furlewa kana kuma samun kada ubangiji ne ba amma ubangiji ce ta shi ka je ka sallah hayya ala sala ya ce a gaya maka cewa ka tashi ka je ka sallah sai ka ce a kai akwai hanyar da za ta furlewa zuwa gare ka ya ubangiji kaga ga wannan kana da kota ba Allah da abin da kake so ne da so sai sai zukatanka ba da shi abin da ubangiji ke so ba shi ko malam ya faɗa mana a baya ubangiji ana bautansa ne da abin da yake so ba da abin da kai kake so ba lamarin shi babban sha'ani shine ka bauta ba da shi abin da yake so shi za ake cewa al-ibada ismul jami'u li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda abin da Allah ta'ala ke so ya yarda da shi ba abin da bawa ke so ya yarda da shi ba ba in ka ce shi abin da bawa ke so ya yarda da shi duka wannan kusa zuciya ce galibin al'amari masana malamai irin su ibnu khaldun masana tarihi ma balle malamai suka ce ɗan adam in ka ga ya yi kirki to ko ɗaya biyu ne kawai ko dai addini ya dafa shi ne sai ya kirki ko kuma ya fahimci cewa idan ba a zama ƴan marna ba to wancan wargajin kato ne yana da ƙarfin da zai jirgi wancan kabila ce babba in ba mu zauna mun haifar da wasu ƴan masalahohi ba mu je zaluntar juna to daga baya za mu zo bukatar da juna ko kuma a'a in ne ma ban biya ba malam zaidu bukatarsa ba shi da yake farauta to shi ni da nake farauta to shi ma ba zai biya min bukata ta ba shi ko shi ko da yake noma ni ina farauta shi na noma shi na bukatar nama ni kuma ina bukatar abinci dan haka mun ga muna bukatar juna sai muka sai muka hakura muka zama lafiya da juna amma dan adam a hakikanin al'amari in dai ba wannan dalilai guda biyu to azzalimi ne kuma mai wauta ne haka Allah ta'ala ya fara innahu kana zaluman jahula Allah ta'ala yake cewa dan adam mai zalunci ne kuma mai wauta mai jahilci wannan kuma ita ce siffar da ubangiji ya kore ma manzo Allah shi ma dalla sahibukum ma kawa wato manzo Allah baya jahilci sai kuma baya bin san dukiya wannan shi abin da ya tabbatar manzo Allah shi wannan siffar kuma shi ita ce ka tabbatar ma su kuma ahlul kitab da tara yace ghayr maghdubi alaihim wala yace mu ne matsayi da su al maghdub shi masu zalunci abdalin kuma su ne masu jahil masu jahilci saboda haka dan adam a hakikar al'amari shi lamarinsa ko dai zai zalunci ne ko kuma ya yi bisan zuciyarsa to in kaga ya daina to ya bi abin da Allah ke so ne sai ka idan ka ce kai wato zaka bauta ma Allah da abin da kake so ne to yanzu abin da kai kake son galibi zaka samu ko dai zalunci ne ko jahilci shi kuma yayin ka ce kai zaka yi abin da ubangiji yake so ne da sunan bauta zaka sami adalci ne kuma wato kyautayi ne saboda haka duk wanda yanzu ya fifita bautan da zai ma Allah ta'ala da abin da yake so to yanzu ya hukuntar da zalunci ne ko jahilci wanda kuma bibije bautan da zai yi ma Allah da ta hanyar abinda ubangiji shi ya zaɓi masa to zai bauta ma Allah ne da adalci da kyautayi kaga sai zaɓi makansa kuma a lokaci ya ku akwai saura to malam yanzu an gama da su magana na na sufaye yanzu kuma za a shiga su kuma magana wannan su ba su faye ba ne galibi a su wasu mutane su ma suke faɗa haka su sun ɗaya kusa da daidai amma kuma su ma ba su daidan ba suka ce asinfu talib wato bangare na uku ra'aw anna afdal al-ibadati ma kana fihi naf'un muta'addid su ne mutanen da suka ce su mafi bicin bauta mafi amfanin bauta shine ibadar da take da amfani wanda zai tsallaka amfani ya tsallaka zuwa ga wani ba wai amfani da zai takaita zuwa gare ni ba ni daya wannan kaga dai ai da dan sauki sauki da bari su wani ba daidai bane ba akwai magana ne za a zo a yi ta nan gaba amma dai ita ba wannan magana da suke kawo ba daidai bane ka ce wai bautan Allah duk bautan Allah da wacce take amfanin ta zai kai ga wannan ka ne ya fi amfani kai tsaye ba shi za ka ji suna faɗin cewa yanzu saboda Allah ko da baka fara yin aikin hajji nan ba ai aikin hajji amfanin ka ne kai daya ka zo ka ba mu sakai kuma amfanin al'umma ne amfanin al'umma kuma ya fi amfanin ka kai daya wannan ba ba ba ra'ayi ne mai kyau ba ba wai dungurgun ra'ayin kuskure bane amma kuma ba kuma ra'ayi ne dungurgun mai kyau ba akwai lokacin da zaka gabatar da hakkin ubangiji za a canza ba ba ba ba wannan ba hakkin ba wato amfanin mu ne mu ni na karan kai na wani sallah to kana ce kowa kuma yanzu saboda kawai kana raba mutane kuɗi kamar kamar sallah saboda su amfanin su ya raba kuɗi ba ina kamar haka kamar farin ka baki ne saboda kawai mutane kai kai ina ina kan to amfanin mutane ina kai amfanin ne kai ai ba faɗa haka ba to shi suka cewa fara au afdala min an-naf'i min an-naf'i al-qasid suka ce ibada wacce take tana amfani tana tsallakawa zuwa ga wani to ya fi amfani akan ibada wacce take takaituwa ga zata mutum shi daya fara'au sai da matan fuqara'i wal ishtighal bi masalihin nas suka ga a dinga yi ma fakirai hidima a rika shigaltuwa da abin da zai zama maslahohi da mutane irin aikin sa kai na irin community services din nan wa qaba hawaizim ko a rika biya mutane bukata wa musa'adatahum wa musa'adatahum ko a rika taimakon su bil jahi ta hanyar ka shiga alfarma su shigo alfarmanka a yi musu abu saboda alfarmanka wal mali ko ka ba da dukiya a yi musu wal naf'i ko kuma ka samu da wasu wani amfani da gare su afbala wani shi yafi akan ibadar da kai kai daya dan haka su abin da suke yi kawai suka yi dan hamsa lawa din su sai su bi aikin su kenan yi ma mutane aikin jin kai su wannan ta fi musu ba fa cewa ne wannan gurgurda ba ba fa shi kyau bane ba yanzu ana magana wace ibada ce tafi yanzu ana magana muwazana ce a iyaka na abudu to ayyul ibada anfa wa afdalu inda Allah ta'ala liƙauli suka ce saboda abin Allah ya ce alkhalqu iyalun lahi halittu baki da iyalin ubangiji ne wa habbuhum ila lahi anfa'uhum li iyalihi wanda kuma a cikin iyalin ubangiji wanda ubangiji ya fi so shine wanda ya fi amfana ma iyalansa wannan shi kasa hadisin ba hadisi ne mai kyau ba hadisi ne mai rauni al-bazzar yake fitarwa a cikin al-bahr zakat da kuma Abu Ya'la a cikin Musnad suna rawaito shi ta hanyar Yusuf ibn Atiyya as-Sattar daga Thabit al-Bunani daga Anas Yusuf ibn Atiya as-Safar wa dan tsaye da ilimin hadisi saboda tsaba jarab karansa ba ya taba rawaito hadisi daidai saboda ka wa dan tsaye ne matruk ne ba a fa'ida hadisin hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan ba ma da'if ba an rawaito irin hadisin daga riwayar Abdullahi dan Mas'ud da sauransu duka wannan bai inganta ba qalu suka ce wa amalul abidi aikin kuma mai bauta kasirul ala nafsihi wanda zai yana bauta Allah shi daya kamar sallah ko kiyamul layl wannan amfanin ya tsaya ne ga karan kansa wa amalun nafa'i shi kuma aikin wanda yake yin aiki saboda mutane muta'addin ila ghairi wannan amfanin ya tsallaka ya kai ga wani sa fa aina alhuma min akhar to ya za a hada wannan da wannan kuma ya za a hada tsakanin wanda ya amfani mutane da wanda shi yake sallah shi daya saboda ya shiga da shi daya abu zaka abu zaka hada ba suka ce wani hada wani hada kana fadlul alimi ala al-abidi saboda haka ma a cikin hadisai suka zo cewa falalan malami akan mai watan Allah ka fadlul qamari lailatul badri kamar falalan wato wata ne daren sha hudu a nasa il kawaki ba kan sauran wato taurari ba gida sai kaga wato falalan malami ya zama malami ne saboda ya samu wannan falalan saboda amfani da ki samu al'umma da haka yanzu ibadan da zaka rika yi wanda zaka rinka kaiwa zuwa ga al'umma ya falala akan ibadan da zaka rika yi kai daya wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li aliyin wannan usuli da Ibrahim ibn Qayyim kenan yana magana shi sai ya kawo hujjar kowa sai zai ya warwace ba da amsa wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ya ali manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ba Ali bin Abi Talib la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humr an'am yace ka sani lokacin da ake shigowa ga Khaibar Allah ya shaida ta hanyar ka wani mutum guda daya ya fi alkhairi gare ka akan jajayen raƙuma da za a baka a matsayin ganima da za ka samu a matsayin ganima dan haka kaga manzo Allah sai ya ce masa wato amfani da zai haifar ma su wa'ancan mutane kafirai su musulunta to ya fi akan wani amfani da ya samu maka shi daya wa qala ko manzo Allah ya ƙara cewa man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabi'ahu zai samu lada kutan kucin ladan wanda ya bi shi min gaida an yankusa min ujurihim faya ba tare da ubangiji ya tauye daga ladan wanda suka bi shi zuwa ga wannan shari'a ba kaga suka ce ya samu wannan ladan ne saboda ladan shari'a shari'a kuma kaga an fanar ma wani ne yayi wa qala kuma suka ce manzo Allah ba ya ƙara cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala muallimil khair Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu koyar da mutane alkhairi wannan isnadin sa isnadin sa akwai rauni ana rawaito shi at-Tirmidhi da at-Tabarani suke rawaito shi ta hanyar Salama ibn Raja' daga Walid ibn Jamil daga Al-Qasim Abu Abdurrahman daga Abu Umama duka su ukun Salama da kuma Al-Walid da kuma Al-Qasim Abu Abdurrahman wannan duka suna da dan rauni amma dai hadisi ne wanda ke ya wato Hasan bi shawahid ya da shawahid masu mushi da ga karshen hadisi na gaba wa qala yace inna alima kuma gashi an ce ma wato malami yastakfiru lahu man fis samawati wa fil ardi wato wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin kasai suna masa istighfari suna neman masa gafara don Allah ta'ala حتى الحيتان في حتى الحيتان في البحر har kifaye a cikin teku ma wannan mata fi juhuriha da kuma wato tururuwa tururuwai a cikin gidajen gidajen su suna yi musu wato wannan addu'a a cikin cewa malami Allah shi mishi albarka wannan duka sun samu sun samu ya samu haka ne saboda amfani da kiyafan al'umma qalu suka tsara cewa dole in kai zan kai nan ne akwai lokaci ba qalu suka ce wasa wasa'ibul ibada idza mata kuma ga shi ma a cikin hadisi mazala ya nuna cewa mai bauta idan ya mutu in qada amaluhu ai duk ake sa yankewa ke yi kaga ake sa yankewa ke yi wa sahibun nafi amma shi mai ilimi wanda yake amfani sa tana tsallakawa zuwa ga waninsa la yanqadi amaluhu ake sa baya yankewa baya yankewa saboda ilimin da ya bari wannan ilimin da cewa da saduwa zai kuma jin koma koma gare shi a kabarin sa ma dama na fa'u mutakar wannan amfani nasa da yana nan ilimin nasa na nan to Allah ya sabban fihi wanda ya shine silan wa samu wannan abin kamar dan sa misali in ya dan yana raye to wannan ladan da jika kowa gare shi to ji kaga ashe amfani da ka samar ma wani to ya falala to a to shine malam yanzu yanzu ke wata dajiya nan bari mu gaggawa mu kare shi sai mu zo mu tashi akan asifur rabi yace wal anbiya wa alaihim salatu wassalam to su dai annabawa baki dayan su Allah ta'ala abuta Allah tabbata gare su inna ma bu'ithu bil ihsani ila al khalqi wannan duk magana su ce suka ce an aiko shi ne saboda su tattaka ba halittu baki daya wa hidayati ko su shirya halittu wa naf'in ko su samu su da amfani fi ma'ashi a rayuwarsu wa ma'adin da kuma makomansu lam yub'athu bil khalawati wal inqifa su ba ai ba cewa aka ziye su wato ziye su rika yin halwa su dinga wato zuwa suna ibada ba dan haka yanzu ibadan da za ta zama tana tsallakawa tana amfani da bayi wanda ita falada wanda hada an karan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ulaiika nafar saboda haka ma saboda manzo Allah ya fi son ibada wacce take mai tsallakawa amfaninta saboda haka ba yayi inkari ma waɗannan gungun mutane allazina hammu bil inqita'i wanda suka kokarin su yanke jikin su sai su kulla kasu sai su ta ibada wata abu ta wutan Allah wata ke mukhalafat nas su bar wato yin turanya da mutane sai manzo Allah ya hana su wannan shine hadisin da yake cewa lakinni usalli wa anam wa asumu wa ufdir wa atazawwaju nisa wannan hadisi da yake cewa ina sallah ina ina ina yin bacci sannan kuma ina yin azumi ina sha kuma ina auren mata kaga anan suka ce mazalla ya tubita wannan saboda wato amfani da zai haifar wannan in ya samu ya dan ji dadi ya kwanta ya dan samu karfin jikin sa saboda ya isar da wannan sakon na na musulunci kaga amfani da zai samar ma mutane wanda wannan amfanin ya fi kawai zallan ibada ita kadai wara haula ya ana tafarruqa li nafil khalqi saboda haka masu wannan ra'ayi suke ganin mutum ya ya yanke jikinsa baki ɗaya ya takarkare wajen nema mahalittu amfani abbal min aljam'iyya wannan ya fi amfani ya falala akan mutum ya je ya kulle kansa saboda ya samu tatarwar zuciya ala lahi ya samu tatarwar zuciya da Allah ta'ala biyu zalika da abin da yake ba da abin da zai haifar da wani amfani ba qalu wa min zalika da haka ma suka ce daga nan ne ma suka ce al-ilm wa ta'lim shi ilimi da kuma koyar da ilimin wa nahu hadhihi al-umur al-fadila da kuma kwacin waɗannan abubuwa masu falala duk sun fi mutum zai ta bautar Allah ibn qayyim ya ya ya dauko magana za mu tsaya da insha Allah ta'ala wannan magana ba ba ita ce karshe ba wannan magana a cikin maganganun da muka kawo ita ce tafi kyau amma ba ta ce mafi kyau ba insha Allah yayin da muka zo sati mai zuwa kuma za ku ji magana mafi kyau a wannan babin su ma abin da suka kawo din akwai akwai yaran da malamai suke yi a insha Allah amma za mu kawo wannan yaran ne a lokacin da muka zo muka sake haduwa sati mai zuwa abin da muka tarji Allah ba mu lada abin da muka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh